الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا حكا يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu farawa da jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tsautsayi shi nuna mana wannan lokaci mai tarin albarka wanda muna nawa da wata ha ha an ta an gani to za mu ɗauka ɗaya ga watan sha'aban ko jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda insha Allah ta'ala daidai da sha ɗaya ga watan biyu miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu in ya inganta wannan kuma insha Allah ta'ala shi ne darasin na ishirin da ɗaya ko? a? na ishirin da ɗaya daidai a cikin wannan littafi mai tarin albarka mai tsira wata salatu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha sifa sallan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana ganin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na babban malami أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه تاكن كراتون نام شيني كراتون حديث عن نبو محمد صلى الله عليه وآله وسلم da aiki da shi shi aska ai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai idan ƴan uwa ba su manta ba sati wancan da ya wuce muna inda malam yake cewa wa kana yaqulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi salatin layl ka alma'ul asiya an samu annabi yana buɗe sallar da qiyamul layl da wannan addu'o'i wanda za su zauwa kama haka na hoto annabi da qiyamul layl kamar da muke bayani muhimmancin du'a ibta'i a cikin sallah shine in mutum zai sallar farilla ko sallar nafila yayi addu'a buɗe sallah saboda annabi bai taɓa yin sallah ba bai yi addu'a buɗe sallah ba muna fahimta ya uwa wanda kuma ita wannan addu'a buɗe sallah kamar da muke bayani ta zo siga iri iri ta zo nan suka iri iri yadda ba wata sallah da za ka yi face sai ka samu dama ka yi ka yi du'a istinta in kai kaɗai kake in jam'i ne kake kowace irin sallah akwai ni akwai du'a istinta da za ka in doguwa in gajera wannan an samu su ne annabi yana yi a sallar dare kamar yadda za mu zawa mu kuma za a iya su a sallar nafila sai malam yace Allahumma رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفتم فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم كتب النبي نشوى اللهم رب جبرائيل يا الله أبنجي الملائكة جبريل وميكائيل يا الله أبنجي الملائكة ميكائيل wa Israfil ya Allah ubangijin mala'ika Israfil kana jingina ma Allah dani kana fadin shi da wannan zabkarar kan mala'ikun da ya halitta fatir samawati wal ard Allah kai ne wanda ya kaji halittar sammai da kasai babban sahaba annabi wanda ake cewa ibn abbas yace wannan kalma ta fatir yace bai gane ta ba sai da ya sani kauri yace a ce da kaji an ce al fatir yana nin abinda kai ne ka fara karayen shi halitta ce wanda kai kadai ka samar da ita duk wani wanda zai yi wannan abin asali ya tsinta ne daga wurinka muna fahimta ya nuna alfatin samawa ta Allah shi ne wanda ya kaji halittar sammai da kasai duk wani wanda zai wata halitta sama to ya kamo da ina daga asalin wanda ya fara halitta sama shi ne wa Allah subhanahu wa ta'ala yace alim da mai shahada ya Allah kai ne masanin abin da ke ɓoye da abin da yake bayyane yace anta tahkum baina ibadika fi ma kanu yaqtalun ya Allah kai ne kake hukunci akan bayinka dangance da abin da suka kasance su yi sabani sai ce ihdini ya Allah ka shiryar da ni lima lima talaqu fihi min al-haqq bi idnika dangance da abin da ake sabani shi ko Allah ka shiryar da ni wanda yake kan wanda yake shi ne daidai da izininka innaka tahdi man tasha'u ya Allah kai kadai ne kake shiryar da wanda ka so ila siratul mustaqim ga hanya wanda yake likakkiya ga hanya wanda yake Allah ta yarda da shi ta tun wancan da wuce mu bayani me ma'anar shibri ko muka ce shi ne amma ce mai ma'anar shibri ko da mika'il da israfil muka ce ma'anar jibril shi ne a shi ne abdurrahman ma'ana mika'il ba ma'anar jibril shi ne abdullahi ma'anar mika'il shi ne abdurrahman ma'anar israfil ba a a haba amma ai ba shi ne ubaidullah irin wannan wasu abubuwa ne wanda mutum sai ɗan rika alama saman littafi shi yadda ko da ka ɗauko kana karance karance zai taimaka ma ƙwarai da gaske sai ce Allah kai ne kaɗai kake ciyar da wanda ka so zuwa ga hanya wanda yake miƙaƙiya wannan yana nuna mana duk duniya babu wanda yake shiryar da wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shirya a hannun Allah take bai miƙa ba kowa ita ba kuma duk matsayin bawan na auren Allah ba ita shiryar da kai ba sai dai kawai ya ma mi ya ma wa'azi ko kamar yadda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sha ga annabi a cikin alqur'ani wani Allah sai ce ma annabi kai wa'azi na ka ba shirarwa ba innaka la tahdi man ahbabta baka ita ka shiryar da wanda kake so ba walakin Allah yahdi man yasha Allah kadai ne yake shiryar da wanda yake so to in an ga ma annabi wane ne yake yana shiryar da mutane a akwai bayin Allah wanda annabi yana son su yana son su shiga musulunci yana son su samu aljanna amma tun da Allah bai tsaga da rawan su ba da yadda za a yi su samu wannan yana nuna mana uwa addini ga Allah ne ba wani wanda zai ce shi ka bi shi zai ma garantar lahira kowa ne karya yake wanda kadai za ka bi ka samu lahira shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ne Allah ya ce wa aqiqu Allah wa aqiqu rasul shi ne yake in tubi'uhu ka hatanu ko to shi yasa ba wanda da zai ce sun suna da kaza ko sun ce kaza ko sun ce kaza ko sun ce kaza kamar yadda kullum muke misali in mun zo da irin wannan gabobin ga wasu daga cikin masu wuce gona da iri a cikin addini kaji suna cewa su duk babu wanda za ka so babu wanda za ka bi Allah ya baka aljanna saiwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma duk wani wanda ka kama in dai ba shi bane ba ka kama hayaniya matakar mutunan nan ba yana kira kan shirya annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bane wanda kullum shi ma kamar da satin da ya wuce muka ce wannan zaka ga magabata suna yawan wannan addu'a saboda ni irin dangana a ce ai an yi sabani kaza ai sabani kaza to kai kullum sai ya kasance kana roƙon Allah ya tsora ka kan abin da yake shi ne ko ba haka nan ba kenan ba daidai bane ba kowace gaba malumai in suka zo sai a ce malumai sun yi sabani a'a a rinka bayanin menene wanda yake ke daidai a akwai abubuwa wanda za a iya sabani kansu amma akwai abubuwa wanda babu sabani kansu to dan wani ya zo yana da ra'ayi sabani wannan ba a kira shi sabanin malam ko ba haka nan ba kamar yadda ai daga cikin mutane akwai wanda bishiyar da Allah ɗaya bane ba ko to dan me aka so ba a cewa malamai sun yi sabani a saboda maganar su ba gaskiya bane ba to akwai abubuwa wanda in dai nassin hadisi ya tabbata ko ayar qur'ani to duk wani wanda yake da ra'ayi sabani wannan za a yi murji da nashi ne kawai kuma ko mun girman shi ko mun darajar shi kamar yadda shehin malami imamu malik rahmatullahi alaihi ya nuna haka ko da imamu shafi'i da imamu abu hanifa da imamu ahmad bin hanbal dukkansu suna cewa matakar idan sahal hadis matakar hadisin ya annabi ya inganta to shine mazhabu yasa sai islam ibn taymiya da yazo cikin eh laliyar shi duka da ya zana abubuwa da iga sai kani hadha i'tiqad shafi'i wa malik wannan shine abinda babban malami imamu shafi'i yayi yake akan shi wa Malik da Imam Malik wa Abu Hanifa ka kuma Ahmad ya kullu haka Imam Abu Hanifa haka Imam duka wannan a'immatul arba'a da ma wa'ansu su abin da suke kai kenan yake fa in tabata sabilahu matukar ka wannan to ka san ka ba abin da suke kira kan shi dan uwa duk lokacin da wani malami yayi wani karatu to sai Allah ya amsa rayuwar shi sai ga mana cikin karatunta akwai kuskure bi ke daidai za a mai adda Allah ya yi mai wannan kuskuren sai ba za ka yi riko da wannan kuskuren ba mun gane kamar yadda nake Imam Malik ya faɗa haka ko yake cewa eh fanzu fi ra'ayi kudi ba a cikin maganganu na kullu ma wafaqa al-kitabu wa sunna da abun da ya daidai da alqur'ani da abun da ya daidai da hadisi Imam Malik yace ku yi riko da shi ku rike shi gangan yace amma kullu ma duk abin da ya saba ma halafa kitabu wa sunna qur'ani ko hadisi annabi yace ku yi waki da shi ni ma imam malik na baranta da wannan abu kenan ka ga ba dalili bane ba kace ai imam malik ya ce kaza ai malam wani ya ce kaza a'a malam wani ai yana daidai yana kuskure ga wanda bai kuskure shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allazi la yantiqu anil hawa wanda bai magana da son zuciya daga kaji manzo Allah yayi magana dinne ne wahayi ne in huwa illa wahyi yuha muna fahimta kuwa kenan kullum abin da ke daidai shine a tsakiyar mutane kan manzon Allah yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali irin abubuwa wanda suke na sabani ba kowane faje bane ba kowane mumbari bane in aka zo ake bayanin sabanin malamai sai in ana karatu ne tare da wanda suke ɗalibai ne na ilimi su za su iya bambance mai kyau da mara kyau amma ba a zama saman kyau wa'azin da kowa da kowa ke taruwa sai a kawo wata mas'ala sai a ce malamai su yi saɓani a wannan lokacin ana bayanin menene abin da yake daidai muna fahimta kamar yanzu misali mu ɗauki kullum yanzu sai a ɗauki misali da aya ta alƙur'ani ko kuma shan rubutu wannan a to kullum yanzu in ka zo wannan magana ingantacce shine magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shan rubutu babu la ta alqur'ani ko to zaka in ka zo a awam gaban mutane zaka ce wannan samsan mutanen ta ba musulunci mun fahimta amma in aka zo a majalisi na ilimi sai a ce to annabi ya ce bata inganta ba amma wasu malamai sun zo suna tawilin hadisan su ce kaza su ce kaza su ce kaza sai a bayyana ma ɗaliban ilimi dalilan da wa'annan malaman suka dogara mun fahimta saboda kan wani mai riko da shubha ya riko wannan dalilin ya zama hujja ga wannan ɗaliba ai mun gane ko kamar yadda haka alƙur'anin ma ya ko Allah ya ce fihi ayatun muhkamat ko eh hunna ummul kitab tajri wa ukharu mutashabihat akwai ayoyi wanda suke mutashabihat wani zai dauki wata aya ta alqur'ani ya tunkaro wani da ita ce ko kun kuna cewa ma qur'anin naku kaza ne ga ta asiyar qur'anin naku can Allah ya ce kaza nan ya ce kaza to ni ban gane ba asali sai kaga kamar akwai tanakuyi kamar akwai karo cikin alqur'ani to in wannan abubuwa ne wanda ana bayyana su ne a wajaje na wanda suke ɗaliban ilimi masu bincike ba gaban kowa da kowa ba ake zauwa a tafi kowace matsala muna fahimta kamar yadda za mu zawa mu wannan kira'o'i da aka samu daga annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanyar da yake yake karantar da wannan sahabban nashi Mala yace wannan hadisi mai lamba biyu shi kuma Imam Ahmad da Ibn Abi Shayba suka rawaito shi da Abu Dawud da da Imam Tabarani fil Awsat ya rawaito wannan hadisi sai malam yace addu'a ta gaba ita ce kana yukabbira asharat annabi ya kasance in zai sallar dare yana buɗewa da takbiri guda goma wa yahmidu asharan sannan yayi yayi yayi alhamdulillah goma yace wa yusabbih asharan sannan yayi tasbihi to goma shine subhanallah wa yuhallil asharan sannan yayi la ilaha illallah to goma wa yastaghfiru asharan sannan yayi istighfari to goma kina yan uwa in ka zo zaka kiyamul layli zaka iya cewa Allahu akbar bayan kai kabbara harama sai ka Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكايف وقوما سننك شرمي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سننك شرمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله sannan ka ce ni astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah bayan nika yi wannan sai ce Allahumma mushalli ya Allah ka gafarta min zunubaina wahdini ya Allah ka shirar da ni warzuqni ya Allah ka azurtar da ni ya Allah ka bani arziki wa afini ya Allah ka bani lahiya asharan ita ma annabi na yin so goma wa yaqulu yace Allahumma inni a'udhu bika min dhiq yawm al-hisab ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga bakin ciki daga kunci na ranar tashin alkiyama Allahu akbar ka gaba wannan da da a buɗe sallah ce wa yusabbihu ba mu yi subhanallah ba yawa su ni ba su cewa wai duka duka wannan a da a buɗe sallah ce a manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wanda Allah yake ya yaye mai laifi shi face da bishir da prezar duka an yaye ni da kai babu wanda yake da wannan garantin a to amma kan ne in yazo sallah irin addu'o'i da yake bude sallah wanda ga haba malam kamar dai ba da aiki in tsaya in ta wannan kabar bai a ce a ce ma na hauka a haji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan haka wannan addu'o'in da yake kuma so goma goma mu yanzu ai da kawo da take ce alhamdulillah kyamun da ma an gama lokacin da za su yi ba muka a to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon biyayya mu shirya akan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai malam ya ce addu'a ta gaba ita ce Allahu akbar salatan annabi yana yin kabbara to uku sannan sai ya ce mi zul malakut wal jabarut wal kibriya'u wal uzma ita ma wannan wani nau'i ne na buɗe sallah bayan yayi wannan kabbara to uku sannan yayi da karanta wannan addu'a malam yake ita kuma imam al-qayalisi da abu dawud sun suka rawaito ta da isnadi sahihi ingantacce to sai kuwa mun ida da abin da yake na addu'a buɗe sallah ila inda kun yi tambaya kafin mu shiga ba su kai gaba sai mu magana insha Allah alaikum salam wa rahmatullah eh hmm eh ba ka iya cewa eh shi lafazi na annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lafazi ne sauki muna fahimta duk abin da aka ce ga yadda annabi ya karantar da shi to ba ka da dama ka sauya annabi ya ce muhammadu haqqun ko ko in ka ce wa rasulullahi kai kai kai bid'a kuma sai Allah ya liƙa mu mutum kashi kan wannan saboda ni ga yadda annabi ya karanta ko ba haka nan ba malumma akida suna cewa shi din lafazin da ya fito daga bakin annabi to ba ka da dama ka sauya shi da wani lafazi ko da ko kana kallon wancan lafazin ya ce muna fahimta kamar yanzu annabi ya ce ka ce Allahu akbar ko to ba ka cewa Allahu akbar kabira muna fahimta ko ka ce Allahu rahman ko Allahu rahim duka ba kai akwai wani sahabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta da shi wata ada ya an kwanci ko sai ta biye ne ka ce amantu billahi sai ya ce bi wa bi nabiyika allazi arsalta sai sahabin ne ce amantu billahi sai ce wa bi rasulika allazi arsalta annabi ya ce mishi kalla saurara mun karanta da kai wannan addu'a ta yi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mun kuma yanzu musamman ustazai ka zo kai ta kakarar larabci wai ko kake wai kai kai kare wannan ai larabci ne kawai ya kare ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai ba larabe ne ba ta da jini shi ma ne kawai koyar larabci a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kace eh jazakallahu khaira ba daidai bane ba kace ni menene kace jazakar rahman wani wane ne ka ji ana kai kirkiran wasu abubuwa abin da ke daidai shi ne kawai ka bana annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna fahimta ya uwa kenan baka da dama ta fara kan ne annabi manzo ya yi annabi ha amma wancan sahabin shi na kan ne in yace ya yi imani da manzo ya kara ma annabi daraja ne to addu'a ba haka Allah yake so a yi ta ba to kawai ai yadda Allah ke yanzu kamar sallah in sai kace sallah azhar min sunna na ci shinkafa na kushi yi ba ya kamata ai biyar ko shida a sabida ka kushi duk dai shi ka bakin ka wannan hudin zaka tsawa sabida haka Allah yake so ai ko ba haka nan ba to haka lafazi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam irin yadda mutanen mu ke karambani ka zo ka ji ana ta da kama ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar ka ji kuke na Allahu akbar kabira ganganci ne ba shi bar annabi ya karanta ta kai annabi yake ka ga irin abu da nan ke gani ka ji nan ya zo karshen kiran sallah ya ce la ilaha illa Allah sai ka shiga ce la ilaha illa Allah sayyidina Muhammadur rasulullah duka ba daidai bane ba ka tsaya bakin la ilaha illa Allah wannan da aka ka taɓa ɗauka wani zahir kiran sallah kaga an ƙara da la ilaha illallah muhammadar rasulullah duka mu ne muka kirkiro kuma abu ne wanda yake ba daidai ba ko da ka ga Allah a wannan wurin ka saba ma Allah saboda ka ga shi ba inda yake a gaye shi ba yanzu ka so ka ji ana kada ikama ya ake yi ka zo ka ji ana kiran sallah wani lokaci kutunan da ake samu ladanin ladanan nan suke hada ma cikin wannan ko yanzu wancan an ce ya ce amintu billahi wa bi nabika ya ce wa bi rasulika annabi ya ce ba haka nan ba to ni kake tsammanin wuri kiran sallah ko wani ladan kama in an ce Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar in ya ce ashhadu an la ilaha illa ka ce wahdahu la sharika lahu a'a ka ce ashhadu an la ilaha illallah in yace wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kace wa ashhadu anna muhammadar kace sallallahu alaihi wasallam a in yace halla ala salat kace la hawla wala quwwata illa billah in yace halla ala falah kace la hawla wala quwwata illa billah yace allahu akbar allahu akbar kace allahu akbar allahu akbar yace la ilaha illa allah kace la ilaha illa allah shikenan bayan shi ne ake son kai addu'a wanda annabi ya karanta amma kaga ana sa da ikaman masallatai ne da suke amsawa duk ba daidai bane ba kuma ka kalla inda za ka gane mutanen mu suna bin son ranka ne malumman suna yin su kuma babu wani littafi ko na hayaniya wanda ya in an zo sa da ikama ka rinka dai ira ka rinka dai irin wannan abu an ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiya a ce ashhadu an la ilaha illa Allah wa la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan kace sallallahu alaihi wasallam hayya ala duka abubuwa ne wanda zaka ga babu su amma kuma mun dage muna yi kuma wanda ya ce ba mutane ba aikata suna kokari su faɗa da shi su ce kana son ka ce ba ba ambatan Allah kuna da karatu mun san cikin kuna akwai wanda ya taba ganin wani babu akwai babu ne kiran sallah akwai babu ne kama cikin da tsawai kuma za ka ga duka babu irin wannan abubuwan da mutanen mu suke agawa su ta kuma sun sani kuma ka je kowane masallaci tun daga na ahalu sunna da wannan ba na ahalu sunna ba za ka ji ana yin wannan wanda ya kamata daga ayin wannan liman ya bayan an tada ikama ya amshi ne kuma yake fitowa jama'a shi addinin nan ho wanda ya saukar da addinin ga Allah ya ce ai dan haka wannan abin da muke yi hakuri ba daidai bane ba kawai shikenan annabi baya an gama kiran sallah sai ya ce sai ka ce ni sai ka mai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ko sai kai cikakken salati kai Allahumma rabb hadhihi da'watu tama har zuwa ƙarshe annabi ya ce in kai wannan addu'a ma zan baka in dai muka haɗe kai alƙiyama zan ce ka zan baka aljanna annabi ce bayan wannan da'a da'a da ke bayan ma Allah ya ya amsa kaga lokacin bayan kiran sallah lokaci ne wanda ake yi ake ake amsa da bayan an yi bayan an yi salati ga annabi an roƙa mai alwasila shine matsayin nan na tashin alkiyama sun sai mutum ya addu'o'i ai an gane ko to Allah ya ba mu iko aiki da karatu aha Aha. Yace? Yace yace inna ahabbu kalamu ila Allah an yaqul abdu subhanaka allahumma sai kuma farko kene yana nuni subhanaka allahumma shi da ba wannan subhanallah walhamdulillah yana ɗaya daga cikin kalmomi wanda suke sayan sai malam ya tafi lamba shi da kasa ko sai yace ni a wannan kuma wata ce ka shigo eh da yace inna ahabbu kalamu إلى الله أن يقول الأب سبحانك اللهم كو تي سبا بوانتي تكني لما شدة نجبا كنم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك إنك وتعالى جدك ولا إله غيرك sai ya ce wannan hadisi in kana so ka ga cikakken bayani sai ka yi sai ya ce kadiba rawahu ibnu munda في التوحيد يا رب توشي ابن مبدا يا رب توشي نتاش نتنا كتاب التوحيد دا اسناد wanda yake ingantacce haka imam nisa'i ya kawo shi cikin mi amrul yawmi wal layla mawqufan da marfu'an to kuma cikin jami'in masahih haka imam nisa'i ya kawo shi mawqufi da marfu'i ne mawqufi ne marfu'i marfu'i ha mawqufi shine na sahabi ne marfu'i shine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kage sai malai ce in kana son karin bayani ga inda zaka zuwa ka kaga wannan hadisin ga wanda suka rawaito shi da ingancin shi da sauran kina ai kurakuran da ya gaba shine wannan da ya adda yana ƙara ba bayanin falalar sa aha وعليكم السلام ورحمة الله wurin ikama malumai da suka ce ikama da kiran sallah sun guda ne shine suka ce za a zai rika maimaita irin abin da mai ikama yake yi wanda suka ba ikama hukuncin ta daban ba kiran sallah ba suka ce mutum zai shiru amma magana mai inganci shine mutum zai rinka gani irin abin da mai tada ikama yake gani wanda shi ma ga in ka ɗauki sayar bukhari ya yi wannan bayani musamman in ka ɗauki sharhi na bukhari na ibn hajar al-asqalani ya yi bayanin maganganun malamai in ba na manta ba da kuma muhammad ali adam al-isbibi shi ma ya yi irin wannan bayanan kenan in mutum ya ɗauka zai yi ba magana wanda yake cikakken magana insha Allah ta'ala kenan a wannan wuri shi ne za ka ji in ana tsara ikama mutum zai iya yin shiru kuma mutum zai iya yi zai iya ji in ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allah zai iya ta hayya ala salata ce la haula wa la quwwata illa billah ce ta kama salata ta kama salata ce ta kama salata ta kama salata da Allahu akbar Allahu akbar ka ce Allahu akbar Allahu akbar ko shi la ilaha illallah sai ka ce la ilaha illallah sai ku jira ne ba shi ne shi ne mai sauki gare shi in ya in ya in ya ga abin da bai yi ba ai yayi karan bayani Allah ya kama mu da shi yasa shi addini ba abu bane wanda ake yi da ka dole sai an ji an zauna gaban malumai an koye shi to sai mu shiga kenan alqira'atu ko malam yace kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasta'in billahi ta'ala fa yaqul annabi ya kasance yana neman tsan Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi sai ma yake gashi ai a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi sai ma yake fassarahu ba'da riwayat ko bil muqta ai alham min hamdihi in san fassara shi da al muqta yace wa huwa bi dammin mimi wa fathi ta'i shine mi bidan alimun in ayi mata damma ta'in kuma ayi mata mi fatha yace nau'in min al junun wani nau'i ne na hauka الحمد إن النوء لناوك ونفسه ما يتفسره الراوي بالكبر من رواية يا فسر أكد الكبر شلني جرمان كي ونفسه ما يتفسره الراوي بالشعر يا فسر أكد واقع يتي والتفسيرات ثلاثة ومن تفسير قد أكو وردت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليه مرفوعة ما da an ce marfu'i maganar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina an ce marfu'i an danganta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kina kana cewa ina roƙo Allah ya tsare ni daga ni eh shekan daga sharrin shekan karan kanshi wanda Allah ya nisanta shi daga rahamar shi sai ke min hamdihi daga hauka da shekan ke sa mutane wa nafsihi da kuma girman kai wa nafsihi da kuma waka annafs inna da aljunun in wasu malumai suna tashi irin kamar falfadiya haka tunda ita wani waɗi an taka su kashe biyu ko akwai ta haraka aljanu akwai kuma ta ta haraka ɗabi'a wanda wasu jijiyoyi cikin kanin mutum su samu matsala ko ko kuma wani bangare cikin jikin shi ta matsala ya sabbaban mai da wannan halwaɗi to kuma akwai bambanci tsakanin ta da halwaɗiya wanda take ta aljanu aljanu kenan shekani ita wancan halwaɗiya wanda take da alaƙa da ciwo wanda yake na ɗabi'a ita ce za ka samu mutum in ya faɗi ka gabashin shi na kuma ko yana zurga miyau kaga asali irin wannan za a kai shi wani likitocin mahaukata da sai su yi mishi magani amma da mutum zai ma yana surutai ko yana wasu mawankan da shi mawankan ya rika yawan wasu maganganun haka shi ne ta nuna wannan wani wajen nashi ko mutum ya faɗi ya yi ta ƙoƙarin wasu birkiran abubuwa na masu aljanu haka kamar yadda ya zo shi ma ibn abbas ya kawo kan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata mace ta zo na aka ce ya rasulullah ina fama da hulwatiya ka roƙa mini Allah Allah ya bani lafiya sai annabi ya ce da in roƙa miki Allah ya baki lafiya da ki zamna da wannan cuta Allah ya baki aljanna wanne kike so tace ya rasulullah ina sa Allah ya bani aljanna Allahu akbar mu kuma yanzu kan kuɗi ba kan lafiya ba muke sayar da aljanna mu kan kuɗi za ka ga a ba mutum kuɗi ya yarda daga musulunci ya koma kirista ko ya koma ɗan ahmadiyya a ko ya koma ɗan wasu aƙidu wanda suke na kahurci wani ma kan aiki za a ba shi aiki sai ya rufe ya bar addini wani kan kasuwa ta sha baya sai ya rufe ya bar addini sai ta wurin bokaye da yan bori ko shi ne ibn abbas yake cewa duk mai son ya ga mace baka ya aljanna ya kalli wannan mace kaji duk duniya ba mai bada ba mai bada aljanna sai Allah ha ko manzo Allah bai sai ce an baka aljanna ba saboda ba tashi bace ba wanda yana ɗaya daga cikin karambani da malam bahaushe yake sai ce ai kaya Allah na annabi to shi Allah kayan shi kayan shi kware da gaske kayan manza Allah su ne na Allah dan shi Allah shi ya ba manza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko inda kayan Allah na manza Allah ne da annabi ba sai ya roki Allah ba ko ba haka nan ba yace Allah a bada kaza Allah ayi kaza annabi ba sai ya roki Allah kai kuna tana cikin alqur'ani wanda Allah yake cewa ka roƙa musu gafara ko 70 Allah ba zai gafarta musu ba to inda kayan shi ne sai ce kai ba Allah bane kuka mushirka ku sai kuma an ba ku aljanna a kana kallo ha annabi ibrahim a yana yana kallo Allah yake baban shi dan wuta ne annabi yana yana kallo Allah ya ere masarfa insha albarka kila abila afko wanda har yanzu in mun karanta mu ma muna ere mu albarka mu ce tabbati yada abila habu mutau shi yasa mutane su gane dan manzon Allah ba shirme bane ba hayaniya bace ba ban kaura bace ba a dan manzon Allah shine biyayya ma abin da annabi ya karantar ya zama da kali ka ido da abin da aka ce annabi ya ce ai za kai da abin da aka ce ma annabi ya ce ba kyau kawai za ka bar wannan abu kaji da annabi ya ce za a roƙan miki Allah ya baki aljanna bai ce ba a baki baki aljanna haka shi ma ya faru zamanin annabi Musa ko wanda annabi annabi Yusuf ko yayi wasiya cewa duk lokacin da dangin shi za ta kaura cewa daga nan sirri sirri to ta tahida gawar shi annabi Musa yana cikin ina gawawa da take wata tsohuwa take ta sani amma ba za ta gwani ba sai an ba ta aljanna ce a to abin ya kari ya ni ba daga aljanna amma ne ban mu ga ba Allah mai aljanna Allah ya ce kai annabi Musa ka ce an ba ta sai annan Musa ce Allah ya ce a ce an baki ba mu bane da da kai da wani mai gida ya ce wancan ga wani can ya zo ina ka je ka ba su sai ka zo kai ta tattare riga yadda ka san kai ne zaka bada ku amsa amshi kai ma kai ma amshi kai kuma makare shi cewa da aka yi ka bada ko ba haka nan ba sai ka ce to jama'a ku amsa in juwa ne yake a baku to malhaɗiya wannan shi ma wannan in ka ɗauki sai ta ce ya rasulullah amma faɗin walwaƙiyar ta wata tashi ina bayyanar da tsaraiki na ka roƙar min Allah ka ji ba ta ce ba manzon Allah ka mini magani ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai ba mutum lafiya bai ba da arziki bai ta mutum talauci kai dai ni ya roƙan ma mutum Allah subhanahu wa ta'ala yadda kuma kowa manzo Allah ba wani zai iya roƙa Allah ko ba haka nan ba kalli tace manzo Allah ka roƙa mini ba mu gurin sai ka yi mutum ya ce a bashi da Allah da annabi dan ba dan darailan manzo Allah dan duka wasu abubuwa ne wanda suke da zamanin sahabbai ne kawai kama mutum za a yi ta miƙa mai kashi sai ya gano kuskuren shi kaji ba su a ga annabi ai ba shi ma annabi hada yake da wannan da abin da yake bauta ne Allah kadai ake ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo bayanin bautan ne shi ma manzo Allah sai da Allah ya ga barazana ha yace kai ma in kai shirka fa a la in asharakta la yahbatan la amaluka kai ma annabi in kai shirka Allah zai wargaje aikin naka baki ɗaya ya ce mai su kai jawa wala takunanna min al-khasirin kuma kai ma ka zama cikin asararru manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun cike tsammanin wani shehi ko wani ustazu a yace duk ku bi na ba ku aljanna kaji abin da imanin sama wata bishiya yace duk ku bi na ba ku a to ka gani to ni dai shehi aljannan nan na hakura ka ba ni wata miliyan guda in je in gwada kasuwa in gani a ya yi mana kawai ba da aljanna ha ha ba ma da manzo Allah ma bai ba da aljanna ba wani zai bada a to wannan asali ya samu jahiltan mutane waye manzo Allah kuma ajiyar shi ma Allah wane ne shi dan in ka san waye Allah zaka gane Allah ya yi karfi a gama shi da kowa walam yakul lahu kufuwan ahad to dan zaka ce wa Allah da annabi ba guda bane ba ko soyayya soyayya Allah tana gaba da ta annabi walladina amanu ashadda hubban lillah masu imani suna karamin san Allah suna karamin kauna Allah subhanahu wa ta'ala mu kuma wani sai ce ma wai in baka so Allah ba in ka so annabi ka shiga aljanna ƙarya ce wallahi dole dole sai ka bi Allah ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan shi ba annabi bawa ne a aiko shi ne kawai ya gaya ma ko ba haka nan bane uwa Allah ya raba mu da wuce gona da irin cikin addini me san ƙarin bayani dangance da irin wannan abubuwan sai ya je ya ɗauki mai زاد المعاد في هذه خير العباد قوم هذا كل جلد يمكن أن تشيل الطب النبوي sai malam yace wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokaci annabi ya kasance yana karawa ka wannan fa yaqul sai ce a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ai shine tuwa inda ya gaba ko sai yace thumma يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها kaji in ka zo sallah bayan kayi awul istiftahi addu'a buɗe sallah misali kayi Allahu akbar kace subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka sai ka ce ni a'udhu billahi samii'il alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsai sai ka ce bismillahir rahmanir rahim duka wannan ɗan uwa ana yi ne a asirce ba a bayyana ba sannan a fara karatu wannan ana yin shi a raka'a ta farko sannan a duk raka'o'i baki daya bayan raka'a farko kowace raka'a in za ka yi sai ka ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsa sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ko wace raka'a ce ko da raka'ar da ake fatiha ce ita kadai kun fahimta uwa sai malam yace hmm wala yajharu biha bai bayyanawa sai yace wancan hadisi na biyu Imam Abu Dawud da Tirmidhi su suka rawaito shi da isnadi ingantacce wa bihi qala Ahmad fi masail ibn Hani yace haka kuma babban malami Imam Ahmad ya ya ga cikin al-masail na Ibn Hadi yace shi kuma wannan na uku Imam Bukhari da Muslim da Abu Awana da Tahawi sun suka rawaito shi wannan isti'aza kuma ita ce isti'aza wanda ake yi a wurin karatun Al-Qur'ani duk lokacin da musulmi ya daga Al-Qur'ani zai karantawa idan ya bude zai fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi ko kuma yace a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi kenan ba daidai bane ba mutum in ya zo karatun alqur'ani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wata sabuwa ko ba haka nan ba wannan ban mancewa lokacin da na sai jami'a yana ɗaya daga cikin matsala ta farko da na samu a jami'a kan wannan matsalar wanda dai ƙarshe ka san shi al'ilmu qala Allah wa qala rasul bincike yayi bincike duk inda muka je muka diba wanne ya tabbata a sunna sai a samu wannan ba a samu a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma malam in kabula ba ku tambaye shi yana ɗaya daga cikin ai suna karatu da shi ko yana ɗaya daga cikin abinda har da shi a jami'a duka abokan karatun duka suka hau kaina asali in mun zo karatu kowa yana uzu billahi minash shaitanir rajim ni kuma in na zo sai in fara uzu billahi sabil alim kawai sai sai sai malamin da ke mana karatu a jami'a sai su wai jami'i ba ni wannan to ni naga na je jami'a ni dalibi ne ko ba haka nan ba kenan ba ka rishin kunya ga malamin ka sai na shiru bince duka abokan karatu na su irin ta ba wancan ba ta sai na ce a asali ta ku da kuke ma ba ta da asali wanda wanda nake ita ce ne asali ha da ka abokan karatu kowa sai ko mu kaina inna lillahi kai kai kai kai kai jika rikicin ya ɗauki wurin baki ɗaya muka hau a jikacin sai da muka je maktaba muka hau nan sama bibliotek wancan na abubakar rumi asali mutane sun ɗauka wannan fassarar da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa in za ku karatun Qur'ani ku yi ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai suka ɗauki matanin ayi to shi kuma alqur'ani ba haka nan bane ba fassara annabi ita ce ke fasara alkur'ani ba wai matsalan larabcin ba sai mu je mu ta daukar tafsirai sai mu je mu ta dauka daga ayyuka sai a ga to ga addu'a da annabi ya uzu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim sai ayi wurji da shi a koma wancan a koma wancan haka haka haka haka akwai wani dan uwa wanda yake jami'atun nahada ana ce mishi Abu Albani bin taba sanin shi ba yana cikin dushi yaji sa'in ta dauki hayaniya ne ake tattaunawa ko ne zai bayani yace shi kan suke jami'an sallu hada sun yi ustazai kaza kaza zai yi ya sani muke tattaunawa kan shi yace ga abin da muke tattaunawa kan shi ko da yaji sai yace mun baka da gaskiya miye dalili wallahi shi ma a cikin salulaci cikin wasu maganganu na malumai nan kike aka samu dalili yace wallahi malam na gamsu saboda ni in ka kalla yadda mutanen suke ice Allah wani karatun Qur'ani in ka zo kace ba ita ba ake yi duk wanda ya zai ce baka da gaskiya amma shi ba abin da ya burge ta tare da bawa Allah ne sai da dalili ya bayyana mishi yace wallahi ya gama kuma daga yau ba zai sake koya uzu billahi minash shaitani rajim wurin karatun Qur'ani amma mutanen mu taurin kai suka ce bu ya zaba har yanzu sun primar a ne har muka je har muka yi san ba su iya binciken ba hanyar ba hannun wani jami'a ba wanda ya sake tankara ta ce ga dalili akwai malamin ku malam masala ya ce a ji aji mai shafiya ne ta ɗauko sharinta kuma kwarai da gaske asali ita a ga wata wanda muke wurin karatun Qur'ani ba a samu annabi na yin ta ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda aka samu annabi na ita ce a'udhu billahi sabil alim minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi ko kuma mi a'udhu billahi sabil a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi haka da muka je muka dauko asli sifatu salat al-albani yana ta zuba wannan bayani ha ba mala to kasan mutanen yanzu abinda suke kallo to ai wancan doktor ne amma ha babu dalili hayaniya ce nan ba doktora ba ya musulunci ai ba haka nan bane ba ba haka nan bane ba wallahi yana ɗaya daga cikin abin da Allah ya taimake mu wasu littattafan bin taɓa sanin su ba wallahi amma sai a ɗauko a ce za a jibawa kuma a jiba a ga abin da na yi bayanin da shi saura suka amsa saura wanda suke kallon su masu ilimi da suka ce ba su saki ba za su yi amma har yanzu ba iya binciken ba Allah ai ma nan gaskiya guda ce kawai ka ji da hanko mun ce musu tina ba kuma mun kalubalance su musamman yanzu ɗalibi ne amma wanda aka ce za a tabo na sanin ce to na ku ba daga manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam ha ai ka salloli jama'a bala to shi yasa ko wannan mas'alar da ta faru ta laya da na yi rabi ga malar rajin ko akwai da cikin su wani malam matsalar da sai ce wallahi farin ya mu ko da ya zo a ce ba albani ne magana ya ce to na rinsu da Allah duk abin da za ku ba zai bari magana da yake yi ba ina ba ku shawara in zai ba ku da dalilai kawai ku shawara mai lafiya ake na san shi sun muna jami'a in yi hadisi ya inganta to wallahi duka a taru baki ɗaya bai sauraron kowa yake to ba ta alamalar ka gano da shi kwarai da gaske kawai ya zama na karike haka to yanzu mai a wani radin da muka yi da an taro malamai da manyan riguna sun zo kai wannan abu shi kunya ne kai kaza kai kaza sai wuce an gama wa kamar malam wani a cikin kaza to to kai baka ga manzon Allah ba wai abin da suka so ha wai in zo in ce to mun gano kuskure wallahi ƙarya ce ba wani kuskure da muke abin da muka gani shi ne daidai malam shi ne kuskure kuma bai gane kuskure shi kuma babu tare da shi kan wannan kuskure a to ai ta ruwa za a zama guda ba ita musu ba wani da yaji ana ta labarin mai wani yaro da ko da ba shi ka suna da aiki albayin sahaba malam ai kuma kake kau ya sani suna ta taruwa ya za a hana ni karatu a hana ni kaza a hana duka hayaniya suke yi yace in dai ba da yi kuka tunkara ba wallahi ku kyale shi dan asali ko wallahi za a ballo wasu ruwan ne a hawa shi gaba ma zan a akwai wanda muka bi shi muka shi nace abin da za ga rabi da wuce ɗaya saman goma ba ma kai ba sai an ballo saran ba a wanda a basu ka kwanta a wuce kuma shi ke nan abin ne da suka yi suka je wani masallaci suka ce a hana mu karatu da muka gano ni su kayan a ce mu bari muka ce to mun bari to tunda ka gano ne ne suka shirya muku ki karatu dai ne nan ku to mun bari ai halin sun zo da wasu wuraren da muke karatu mai sani da wai a halin sunna ba in wai duk wanda zai tashi sai sai yanzu ka ba malama ne kai ba ta kallon girman manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi mu yan tijaniya ne a wa yan gargajiya ne mu kawai da kokulla kaulin da kaulin Muhammad daga an ce annabi ya ce to kowa ya kauce babu kallon kowa da daraja ko abubakar ne inda ya saba magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ƴan uwa wallahi wannan shine soyayyar manzo Allah ta gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ne ƴan uwa mai tijariya suka fito ba da haka haka ne aka fara ba daga shehu ya ce baka ita ka ce shehu ne da ni daga shehu da shehu ya ce su shehu suna ganin Allah ai an gama shi kenan kace ashe ku ma dai sunna samu duk gargajiya ce ake kira sama kira ake kaza ake kaza duka kakkafin su babu wanda ya kalubalance ni da cewa maganar da nayi ba da ni ina da ni to da hadisi annabi yace laya da ta qur'ani wanda ba ta qur'ani ba kan fa ne bane ba to yanzu kike nan bayan na karanta hadisi kawai da an zo an ce bai kamata kamar malam wani a ce kaza ba sai in ce na kukure amma za Allah ke na yi ƙarya ko ko ba haka nan bane ba ko Allah ya tantar kuma wallahi ɗan uwa haka ne da awa take sai mutum yayi da gaske ya zama da abin da za ka ga kai da ka ga shi da dalili sannan kuma daman ka san ita da awa ta gaji haka wani da gaske yanzu ba ga da kai dirkin ba a kalla halin da yake ciki mine ne yake ciki halin da yake ciki wai da ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in daga ya ce ba a neman taimakon kowa sai Allah ba a neman taimakon manzo Allah ba a neman na iyasi ba a neman na tijari shikenan fa to suke sai sun ga bayan shi sai sun kashe shi kawai daga ya ce haka a kai da kake ginin zama ustaz za a kai aiki gaban ka ko a akwai aiki mana sai dai kai daya ko ka laye ga abin da ka sani ka kale ka ce to wa'azi wai ka ga ba su yan hilin wa'azin biya ko ba kamar hilin siyasa wa'azi ana mai kosai ta yi kaza wani ya zo cikin filin ya kasa wanda da ma da ta ji shi za ka ga da masu zuwa karatun ba wani alama suna zuwa karatu mutum da shekara biyar yana zuwa makaranta har yanzu zai iya sai wa sallah ba a makaranta ake zuwa ko hayaniya to dan uwa lokaci ya ke nan sai zama na sati ne zuwa za mu tashi kan kira'a ko insha Allah ta'ala abin da muka karanta ne dai Allah ya mana tarayya cikin lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana Allah ya gwada mana gaskiya ya ba mu ikon binta kuma ya gwada mana ƙarya ya ba mu ikon kauce mata Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira mu kan shari'a na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya rayar da mu rayuwa ta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma muna roƙon Allah ya kashe mu kan sunna na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya Allah ka ba mu iko mu yi wa manzo Allah biyayya ido na yake ya Allah ka sa mu yi waci da maganar kowa in mun gamu da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan itikafi ma haka muka yawa ai kuna suna ko subhanallah to idan za mu saurara inda kai mai tambaya insha Allah ko nuni da aka ji ayi kuskure za a yi tunatar da